بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bari yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda yau wata na biyu a musulunci watan safar iya da kwana goma sha bakwai wanda hakan yi daidai da goma sha hudu ga watan tara miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamudu Kafi Bypass a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin nasu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar mu ba su manta ba malaina mana magana kan arraka'atu salisa wa rabi'a raka'a ta uku da ta hudu a sallar ruba'iyya kenan a sallah mai yan hudu ma'ana mai azhar la'asar isha'i ita ce ruba'iyya to malin iya mana magana kan raka'a ta uku da ta hudu karatu ya gangaro da mu har shafi na 147 a wannan littafi insha Allah zamu tashi hadisin muslim rawa muslim an abi sa'id wannan kuma shine darasin mu na 59 a wannan littafi insha Allah malike cewa rawa muslim an sa'id an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu imam muslim ya fitar da hadisi cikin littafinsa sahihin muslim kenan hadisin sahabi abba sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara yadda da abba sa'id yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u fi salati zuhri iya karatu a sallan azhar fi rak'atayn al-ulayayn a raka'o'i biyun farko so ne raka'atai ne lukule ya yi ne raka'a biyun farkon sallan azahar fi kulle raka'a ƙaddara salasi na aya a kowace raka'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya karanta gwargwadon ayoyi guda talatin a sallan azahar ba sallan asuba ba sallan azahar kowace raka'a gwargwadon aya talatin wata raka'ar ma gwargwadon aya talatin a sallan azan a raka'a biyu nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta kamar ayoyi sittin kaga aya talatin kamar suratul sajada kenan kamar suratul insan kamar suratul nuhin alaihi salam duk wannan kusan ayoyi talatin talatin ne da su to mazan Allah a sallan azhar ga irin yanayin karatunsa yasa sallan azhar ana so a dan ja karatu a dan tsawaita sallan asuba sallan azhar ana so a dan tsawaita karatun haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shine rak'ataini ulayni qadar 30 aya wa fil ukrayni qadar 10 aya a rak'o'i biyun karshe biyun azhar kenan da biyun la'asar ko ta biyun azhar ko ta biyun la'asar qadar 15 aya gwargwadon aya goma sha biyar wa'an sun ce idan ya karanta aya talatin a raka'ar farko raka'a ta biyu kuma sai karanta aya goma sha biyar idan ya karanta aya talatin a raka'ar farko a raka'a ta biyu sai karanta aya goma sha biyar auƙalin nisfo zalika ko rabin wannan ɗin wafil asiri karatun mazan allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asar fiye raka'atai ne la'ulayayi ne a rako'i biyun farkon sallar la'asar fi kulle raka'a kaduru qira'ati 15 aya a salar la'asar kuma manzan Allah kowace raka iya karanta gwargwadon aya goma sha biyar kamar rabin karatun sallan azahar ke wafil ukuriyai ne ƙadarun nisfu zalik a raka'a biyun sallar la'asar gwargwadon rabin abin da aka karanta a raka'ar farko wannan hadisi ta kaddama ta kharijihi a yadda aka yi bayanin fitar da hadisin ya gabata wannan iya nuna mana cewa yadda ake biri-biri din nan a yi sallah mai raka a hudu a cikin minti uku hudu to gaskiyar magana wannan sallah sunanta dai sallah amma da wahala ta amsa ma'anar sallah a shari'ance duk saurin bakinka aya talatin dai kafin ka karanta aƙalla ita kaɗai za ka ɗau minti uku in dai karatu mai kyau za ka yi duk ƙarfin haddaka ga tsayuwar ga ruku'i ga tasbihan cikin ruku'i ga ɗagowa ga tasbihan dagowa daga ruku'i ga tafiya sujjada ga tasbihan cikin sujjada ga dagowa daga sujjada ga tasbihin tsakanin sujjada guda biyu amma duk wannan a ce ana yin su kuma a kammala sallan mai raka a hudu a minti uku zuwa hudu kaga an yi magudi gaskiya an yi abin da 'yan siyasa an yi magudi kuma magudi mafi hadari kenan don da kai kaiwa kanka da kanka kuma za a gane kuskuren ka sai ran da mutum ya mutu inda har yadda ka dama kake yin sallah to ba za ka tausayawa kanka ba sai ran da ka mutu babu damar dawowa a gyara duk wata gulma da tsegumi da take sa ka kibewa sallah haƙƙinta to za ka je gunda za ka rayu kai kaɗai abokin gulman ma babu kai abokin arziki ma babu balantana da gulma duk kusancinka da matarka ko rabu da ita duk kusancinka da ayyanka ko rabu da su ba wanda za a gani daga halinka sai sallar ka kawai to kaga a haimi hankali bai kamata a ce yayi wasa da sallah ba ita ce anisatuka fil qabr malamai sun ce ita ce abokiyar hiranka a kabari ita sallah ita ce abokiyar hiranka a ina a kabari anisatuka fil qabr abokiyar hiranka a kabari idan kana so ainihin ka samu abokiyar hira a kabari wanda za ta ɗebe makewa to ka yi ƙoƙarin yin sallah da kyau ka yi ƙoƙarin bewa sallah haƙƙinta domin ita ce abokiyar zamanka cikin kabari idan mutum ya yi ta a gurguje a babbige haka yi ta bakin tsi to haka ita abokin hiyar za ta zo masa kabarinsa ta zama abin tsoro gare shi ta zama wata azaba da binka ina ba mu shawara cewa mu mabiya mamu da limamai to lalle ilalla a san irin lokacin da za ana ba wa sallah wani malim yake cewa duk mutumin da ba shi da shadul na lokacin sallah a rayuwarsa to bai shiryawa zai yi sallar ba bai shirya mata ba kawai dai iya dai abin al'adanci al'adanci gargajiya gargajiya amma sallar lokaci gari ta ka ware mata lokaci wajen fahimtar da karatunta kuma ka ware mata lokaci wajen gabatar da ita to wannan shine irin tsarin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan azhar da kuma sallar la'asar kuma mu dole ku yi haƙuri a galibiya wa an su nema ku suke ji shi ne gaskiyar magana kuma ina ganin ta inda ake samun wa'ansu matsalolin ta inda da yawa daga cikin masallatai ya ba sa bai limamai total fawa a hannunsu an gane da kyau ku wa'ansu guraben akwai wannan matsalar liman idan ya fara kwatanta suna sai ga ana masa magana ana mai har ma ana mai tsawa wani lokacin kaga wannan duk bai dace ba a galabiya ma mu lokacin ku ne kuke hana limaman ku gabatar da sunna yanzu a ce ka dau wannan cewa zaka dinga karanta aya 30 a sallan azhar to wai Allah sai ka ji gunaguni ko da ba za a bar masallacin ba to zaka ji surutu kuma ha wannan sai kace sahabbai kuma ya za a yi wannan aka ji bai kace sahabbai aljannar da sahabin ya shiga ita kake so ka shiga ba ba wani bambanci yanda yake neman aljanna yake neman tsari daga wuta kai ma abin da ke gaban ka kenan kuma in ma ba za ka iya nasa ba kwatanta mana tashabbahu bihim illam takunu mithlahu ba za mu taba irin su ba to amma mu kwatanta mana cin abin da zamu iya yi a lokacin su fa duk wata ni'imar rayuwa ta yanzu wallahi babu a lokacin sahabbai babu ita ko alamunta ma babu manzan Allah ya gama rayuwarsa da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ko fiya wata irin da nan babu ko bohol wanda za a jijjiga ruwa ya zubo babu ko kankare rijiyar da za a mata siminti a cikinta a taso da shi babu hidai su dinga shi ɗiban ruwa wanda ya kwanta a ƙasa a falaki da gurabe su ne ruwan shansu shi ne ruwan amfaninsu amma yanzu ban ɗakinka a bini hawa na biyar ma za ka iya kai mai ruwa ka yi ban ɗaki a cikin ɗaki sai dai ka fito tsab manzan allah su har yi rayu bai irin wani rayuwar ba sahabai har suka rayu ba su irin rayuwar ba wa yake ma wata fanka da wani ac a masallaci a lokacin masallacin ruwa ne fi yake zuba fa tankar dibino aka rufe masallacin da shi in ana ruwa wani sahabi ya ce idan manzon Allah ya yi sujjada sai ga nan goshinsa ya jike da ruwa a cikin masallaci amma duk da haka duk da haka ba su tsaya sun ba da uziri wajen kin yin sallar su daidai ba suna sallah har sallar ta zama abin sha'awa su ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqami salah wa ita'i zakah ya kafo ne yawan tattaqallaw fi qulubul absar da irin su Allah yake yace fi biyutina azina azina Allah an turfa dakuna Allah ya bada izini daga daga sauti kamar sallar kiran sallar karatu da sauransu wasu kuma sun ce an turfa albuniyan a daga ginin ana an goma narar masallaci daga nesa wancan masallaci ana raya shi da ibadu sai Allah ce fihi rijalun akwai mazaje dakarun mazaje wanda suna raya masallatai la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗannan mazaje inji Allah kasuwa saye da sayarwa ciniki da samun riba bai shagaltar da su daga ambaton Allah ba wa iqami salabi bai ainihin shagaltar da su daga tsaye da sallah ba duk kasuwancin su inda lokacin sallah za a rufe gazuwar ba irin ka bane kana sallah a bakin shagon kan ga kwasoma zai wuce kana ahem ahem a ba irin su bane ba irin su bane alaji ba irin su bane su duk abu har yanzu ma ai masu zuwa saudiya suna gani akwai shagunan da in ana sallah kawai zare za a ja musu abin nan kawai shine alama cewa an taɓa yi sallah ba ma rufe za a yi ba zai za a ja kawai in ka zo ka gane cewa mai shagon bayan an fahimci wannan shi ne ɗaya daga cikin malamai ke cata wannan yabo Allah yake musu ga kuɗin ga kasuwanci amma bai shagaltar da su game da ibada ba la tulhihim tijaratun wala bai'u an zikrillah to amma yanzu abin mamakin wani tsegumi ne ma zai shagaltar da daga sallah wallahi tallahi abin da takeici wai kallo fa a kallo wai ana wuce da jiniya har yanzu kai baka wuce kallo ba sama da shekara 40 har yanzu baka wuce kallo ba a rayuwarka me za ka kalla to me da ba gani ba wani a kallo fa ba gayyatarsa aka yi ba ba wani shadul gare shi agun ba amma akan kallo sai a yi sallar jami'a bar shi domin tsabar asara da rashin sanin me sallar rayuwarsa duk abin da kake a wannan rayuwar to sallar ci gaba ga sallar ci gaba da shi ba wani abu da za a ci gaban sallar ki wallahi babu shi saboda mu gyara mu wa sallar mu lokaci in dan kasuwa ne ka tabbatar da cewa karfe da kake sallar azhar akwai masallacin da kake zuwa jami'a sha biyu da rabi suke sallah ɗaya suke yi to shirya duk inda ta rage minti goma rufe shagon da baka yi sallarka ka ɗau wannan sai Allah ya samu albarka a cikin kasuwarka in ma'aikaci ne faɗa wa ma'aikatanka leburorinka ne a masanjan ka ne da waye kai ofisa ne ka ce to daga kungiyar kiran sallah ko ya tafi ya alwala sallah shi da ribar ka ga aikin ai wata ran ba kai bane a kujira ai wata ran ba kai bane a to an kai wannan da kyakkyawan ne ko bayan ka mutu ko ka bar kujira ka bar abin yabo a gunka a wani kwalla daga sha biyu da rabi ta yi zai kowa jibi yi sallah ka bar abin yabo haka ake so ka bari to amma a ce wajen kai wani ofisa ne ko wani hamshakin ɗan kaso a dinga sallah jami kana sama akwai ran da za bin da ka kasa yi allah akwai ran da za ka sauko kowa sauko da kai da yan biyu ne ko ka sauko da kabar kwaje sauko da kai ka mutu kuma turbiɗe ka a ƙasa lalle ilalla wasu daga cikin musulmai suna gafara da sallah gaskiya akwai abin takaici wallahi abin kaiwa mutum kuka in da ya san abin da yake umar ɗan kaɗa radiyallahu anhu abu lu'ulu'a almajusi ya soke shi da wata wuka mai dafi wanda ta masanadiyar mutuwarsa a lokacin gasu abdurrahman bin auf ga su ɗansa abdullahi bin umar da sauran sahabai irin sa ba sai da kuduri duka sun ga alama jini iya ɗaukansa kamar dai ba zai rayu ba ana sallama su ba ne iske cewa a salatu ya amirul mumini shugaban mumini ba a yi sallama ba ba a yi sallama ba sai ya buɗe baki ciki ga la hazzafin islami liman taraka sala a musulunci babu rabu ko mun kankanta sa ga wanda ya bar sallah ba shi da rabu a musulunci aka kwai kau da shi gefe ya ce idan na mutu to ku kama wanda ya kashe ni a yi shari'a in kuma na warke na yabe masa haka ya ce in na warke na yabe masa amma in dai na mutu tun da iya hannu to kai shi shari'a ta yake a kansa to shi ma da ya ga tabbas ya shiga hannu sai ya sa wannan makami ya caɓa wa kansa shi ma sai ya mutu an fahimta a lokacin akwai ubaidillahi bin umar anin abdullahi dan umar ne to da yamma tun da la'asar sai ga wani mutum ya je wajen umar ɗan kaɗaf ɗin sun jima da shi haka ya je ya dawo ya gansu tare ya je ya dawo ya gansu tare sai can wajen magariba ne ya rasa shi ana yi wa babansu wannan kisan ta'addancin ko sai wannan abin ya faɗo musu a zuciya ya ce wannan mutum gaskiya ne ban yadda da shi ba tunda kusan shi ne mutum na ƙarshe da na gansu da babana haddare suna tare kuma da asuba aka yi wala ban yadda ba bai faɗa kowa ba kun yi mai je ɗan makamai je kai wajen mutum ba zan taɓa manta ba wani malami na mana lacci a jami'ar bayero ina karanta mana tarihi sai wani ce yawa ya yi daidai cikin kuma ya fara ma shi ma aka kama obai da labin umar a yan uwan wancan suka je ba su yadda ba me evidence ya shi ne ya kashe musu ya kashe masa uba ba su yadda ba a lokacin haya haya aka yi mubaya a usman dan afan ya zama kaliba to da usman dan afan ya zama kaliba sai ce kawo min kitsin nan ubaidullah bin umar tabbas yayi kisa amma ina roƙonku ku mu abota waccan gawar kada abin ya zamewa iyalin umar dan kadaba wa biyu gahi an kashe musu uba ga ɗansu kuma iya hannu to ni ina neman alfarma ku sa a biya diya ni zan biya da kuɗin aljihuna zan biya diyar ɗan uwanku da kuɗi na a sake shi domin idan an kama shi an ce za a mai shari'a ban sai zama musu biyu gasar rasa uba kuma gasar rasa ɗan uwa abin ba zai yi ba to ku duba yadda sabai sai ganin mutuncin junansu ko bayan rayuwarsu usman dan affan tana zaman da suka yi da umar zaman mutunci zaman alkhairi zaman sahabbantaka yace dan umar ai dana ne duk abin da ya dana ne haka ake so amma kai yanzu zumuncin ka da mutum bakin sa rayuwarsa kawai kana faduwa kana mutuwa ba ruwanka da yayansa a kullum ina buga misali musamman a harkar tafiyar addini wallahi ina mamakin wannan akwai wani alaramma har mimbarin ƙasa yake hawa ba mimbarin ƙasa idan na faɗi sunansa kowa ya sani ana sama da shekara talatin da biyar ana gwagwarmayar ru'azi da shi amma ya faɗi ya mutu wallahi yassa da za a yi wa aure bayan mutuwarsa walla sai da karo karo aka mata aure wallahi sun matallahi na sani da ni aka yi abu a je wajen wani alaji a faɗi a je wajen wani honorable a roƙi alfarma ina wanda ya musu wa'azi suka fahimce shi suna ina ina abokansa ina hamshaƙen malaman da sun zama malaman ƙasa yanzu masu kuɗi masu dukiya haka wannan alamar cewa ba mu ɗau layin sahabai ba gaskiya ba mu ɗauka ba duk mutumin da yawa addinin Allah wahala ya rayu aka amfane shi ya tafi har ya mutu to ku kuma amana ce ku riƙe mai bayansa amana ce wallahi idan ba ku kula da bayansa ba wallahi sai Allah ya tambaye kun ci amana sa wallahi tunda shi ba dare ba rana akan ku da iyalanku duk ya bar rayuwarsa ya bar noma ya bar neman kuɗi ya bar komai amma bayansa ya mutu kuma da lalace Allah ba zai bar ku ba saboda ka mu gane wannan muna magana akan sallah ni kokarin mu gyara mu bata lokacin mu bata muhimmanci maliki cewa wa idza kama ila rabi'a fi ruba'iyya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a raka'a ta hudu a sallah mai raka'a hudu fa hali yajlisu aw la yajlisu wannan wanda zama yake ni bi kenan idan ya kammala raka ta uku zai miƙe ta hudu ya jilisu aula ya jilisu iya zama ko ba ya zama zaman jalisatul isra'i ke so ga wani zaman da ake a raka ta ɗaya za a wuce ta biyu ta uku za a wuce ta hudu an gane ku yi fa hal yajlis aw la yajlis naqulu fi hadha al khilafu sabiq idan ku tana can baya an gama raka'a ta idan za ta fita biya kawo bayani yayi dogon bayani game da wannan an fahimta shine zama na jirsul isra da ake a gaba ta gaba at-tashahhudul aqid tahiyya na karshe a sallah sun mai jinisu littashahudul akir sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya kammala raka hudu a sallah mai raka hudu zai zauna domin karanta ta hiyan ƙarshe wa in kana fi sanathiya tashahudu a tashahudul akir fi raka ta thaniya idan sallah mai raka biyu ce kamar wace kenan kamar sallan asuba da kuma wace eh eh kamar yau sallar asuba da kasar kenan kamar sallar asuba da sallar matafi su ne mirako'i guda biyu to idan ya kasance sallar miraka a biyu ce to ta shahuda a ta shahuda al'akiri fi a raka a faniya sai ta hiya irin ta hiyan ƙarshe a raka a ta biyu tun da ita ce ta ƙarshe a sallarsa wa in ka na fi sulasiya idan sallar mai raka a uku ce kamar sallar magariba ta shahuda a ta shahuda al'akiri fi raka a ta thalisa sai ya zauna domin tahiyan ƙarshe a raka'a ta uku an fahimta aizan at-tashahhudul akhir yakunu fi ar-rak'ati ath-thaniya fi sunna fi sanasiya wa fi rak'ati salisa fi sulasiya wa fi ar-rabi'a fi ruba'iyya sai ma ne shi ku tsaya dai ita tahiyan ƙarshe da ake faɗa a sallah to idan sallah mai raka'a biyu ce to a raka'a biyu ake ta ƙarshe idan sallah mai raka'a uku ce to a ƙarshen raka'a ta uku ake tahiyan ƙarshe idan sallah mai raka'a hudu ce to a ƙarshen raka'a ta hudu ake ta yin ƙarshe wayan bagi an ya'rafa wayan bagi an ya'rifa anna fil julus litashahhudi farqan bainal awwal was-sani wayan bagi an ya'rifa yana da kyau ko ya kamata kai ka sani ya kamata kai mai jin karatu ka sani anna fil julusi a cikin zama littashahudi domin yin tahiya farkan akwai bambanci bainal awwal wasani tsakanin zama domin tahiyan farko idan sallah mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu an fahimta da kuma zama domin tahiyan karshe a sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku akwai bambanci farkan bainal awwal wasani akwai bambanci tsakanin zama na farko da zama na biyu iza kanati salah za ta shahudaini idan sallah mai tahiya guda biyu ce kamar azhar la'asar magriba isha'i duk tahiya biyu ake yi fa innahu iza kana salah za ta tashahudaini misal maghrib wa ruba'iyya kamar sallan magriba da kuma dukkan wata sallah mai raka'a hudu azhar la'asar isha'i fa innahu yajlisu litashahhud al-awwal muftarishan idan manzon Allah zai zama domin tahiyan farko a sallah mai tahiya guda biyu iya zama muftarishan ya shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta ya zauna da mazaunansa a kan tafin kafarsa ta hagu kafarsa ta dama kuma tana gefe ya toge ta haka yan yatsun suka laƙibla an fahimta wannan shine zaman da yake agalab in ba da larura ba a tahiyan farko raka'a biyun azhar raka'a biyun la'asar raka'a biyun magariba raka'a biyun isha'i zaman da yake kina iftirash ya shimfida kafarsa ta hagu ya zauna akan tafin kafarsa ta hagu kuma kafarsa ta dama tana gefe ya toge da yan yanzu suna galan alƙibla to yasa malaman fiqh suka ce ko ko ba ma malaman fiqh ba duk wanda ya karanta karatu irin wannan idan ka zo ka ga liman zaman da ya a sallata za ka iya fassarawa wani zama yake haka ne ko idan a raka a biyun farko yake ma ka sani idan a raka a biyun ƙarshe ma take ka sani amma ba ka sani ba sai ka tsaya kana jira wai liman iya zaune kuma kana tsaye ni na rasa ina ka samu wannan fikihun ni na rasa ina ka samu wannan fikihun ko manzon Allah ya ce duk yanda ka samu liman a sallah kai kabbara ka bi shi duk inda yake a sallah kai kabbara kana tsaye sannan ka bi shi ka same shi ko a tahiya ko a sujjada ko a rukuni haka ake amma wani fasai ga kawai sun kasu wani mutum biyu uku liman iya tahiya suna ta surutu wai su idan raka'ar karshe ce ake yi shi kenan kawai su ta su to ya faɗa musu wannan kuskure ne rahin fahimta ne za ka kamar kana ragewa kanka daraja ne na farko ga sallar da ake yinta a lokacin kana ne maka haramtawa kanka samun wannan ladan lokacin lokacin farko kana ne maka mai da kanka baci na biyu abu na biyu kuma yawan da aka yi yawan da aka yi a wannan jami'in farkon annabin ba za a yi shi ba kuma duk sallar da tafi yawan jama'a ta fi lada an fahimta abu na uku za ka zo ka bawa kanka damar hikata da iƙama an fahimta amma a wannan lokacin da liman yake ta hiyan ƙarshe kana kabbara a tsaye kana zuwa kana samun sa a zaune ko ya yi sallama idan ka miƙe ci gaba da sallar ka za ka yi kawai kana miƙewa da kabbara karfi za ka mai an fahimta kuma ka samu wannan jami'a ka samu wannan jami'a an fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata mu gane sai maliki cewa ya jilisu muftarishan iya zama ya shimfiɗa ƙafarsa sannan ta dama kuma ya toge ta a sallah mai raka hudu kuma mai raka uku fahimci a waye jirisu littashahudul akir mutawarrikan kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tahiyan karshe kamar sallah mai raka hudu da da kuma sallah magariba iyayi mutawarrikan attawarruku shine ka zauna dabas da mazaunanka ka zauna a ƙasa an fahimta ita kafar hagu ɗin da ka zauna a kanta ɗazu sai ka tura ta gaba ba za ka zauna a kanta ba ta damar kuma sai ka maida ita yadda zaman farko yake tana ɓangaren damar ka a toge yan yatsun suna kallon alƙibla an fahimta bambancin su ɗaya ne bambancin kawai a tahiyan ƙarshe ba za ka zauna akan tafin kafar ka na hagu ba za ka tura shi ciki yesu sai ka zauna a ƙasa dandamalin ƙasa za ka zauna an fahimta saɓanin tahiyan farko za ka zauna akan tafin ƙafar ka na hagu tahiya ta biyu kuma za ka tura ƙafar ciki ka zauna a dandamalin ƙasa wannan shi ne bambanci kawai wancan ana ce masa iftira wannan kuma ana ce masa attawarruk an fahimta mutawarrikan shine zama akan mazaunanka akan ƙasa dabas wancan kuma ka zauna akan ƙafarka tafin ƙafarka na hagu kenan an fahimta yawa alhai'a alfiliya litashahud alaqid yanda ake so ka kamanta wajen aikata aiki a cikin tahiyan ƙarshe yanda ake so gabban ka su kasance kenan yaya ake so kai yajlisu mutawarrikan an san atawruku ko manzon Allah yana zama mutawarrikan an gane ya cusa kafarsa ciki sanan yayi ne ya toge ta ɓangaren dama kenan ana ganewa na biyu wata waruku lahu salatu sifat shi tawarruk ɗin iya da siffofi guda uku tawarruk ɗin yana da nawa salatu sifat siffofi guda uku a sifatul awqula sifa ta farko an tajlisa alla ardi bi aliyataika ka zauna dabbas da mazaunanka a kan ƙasa an gane ku shi ne aliyatai ka mazaunanka wato rijilika liyusra ka fitar da ƙafarka ta hagu min ta ta saƙiƙa liyumna ƙarƙashin ƙaurinka na dama ila janibil aiman a ɓangaren daman ne ku gane wannan? ko wani zai gwada mana magani ne wani ya gwada mana mai ɗauka za juya abin ka ɗauke shi mana juya sa hulanka a nuna duniya kai ba hula yawwa kuna gani ko to wannan shi ne zama na tawaruki mai siffa ta farko yawwa a juyo ya zauna akan mazaunansa ƙafasa ta hagu ya fito da ƙarƙashin ƙaurinsa na dama an gane ko? yau ta wannan shine siffar farko ya fidda kafarsa ta dama karkashin ƙaurin tagogar karkashin ƙaurinsa na dama kuma iya zaune dabbas akan mazaunansa wannan shine siffa ta farko ta me at-tawruk an fahimta to he siffa ta biyu sai malike cewa ai zaka sake ai malike cewa a tansibu rijlaka liyumna liajali an tamakkuna maq'adatika min al-ard wa liajali al-farq bayna at-tashahhud al-awwal wa thani zaka toge kafarka ta dama a bangaren dama ka tura kafarka ta hagu ciki daidai yadda dai kai din ƙarin bayani ne domin mazaunanka ka tura kafar gaba domin mazaunanka su samu magun da za zauna ƙasa wale ajalin farq bai da tashahudai ne al'awwal wa sani domin a gane bambanci tsakanin tahiyyan farko da tahiyya ta biyu ta farko a kan kafar za ka zauna ta biyu ko ba a kan kafar za ka zauna ba an fahimci wannan a siffarsu ta uku haka ne a siffatu saniya a siffatu saniya an tafurushe rujilaini al-isnaini ka shimfiɗa afafuwan naka biyu an fahimta ka shimfiɗa su duka biyu ta daman a shimfiɗe ba a tuge ba kenan tagun ma a kwanci a ƙarƙashin ƙorinka na dama wadda damu gani ai ka da aiki kai ma yau a ba haka ba yau a to to shi kenan ita wannan ta daman kwantar da ita yauwa yauwa yauwa yauwa haka shi ne a fahimta kwantar da ko ta yi tauri ne a ba haka ba aka togewa ne a yau ina iftirash ka kwantar da ita ita ta daman a kwance ita mata hakun a kwance kaga ya sha bamban da zaman farko kenan na zaman farko toge ta daman ake ko ka yi wancan ko ka yi wani wani siffa ta biyu a cikin attawarruk zama domin yin tahiyyan ƙarshe a sallah kuna gani ko yawa a hine takruju takruju ma min janibil ayman duka za ka fudda su ɓangaren daman yani la tansibul yumna ba za ka toge ta daman ba bal arja'uha wa akhrajaha min al-yum min al-yamin za ka kwantar da ita ka fudda ita ɓangaren daman wa kazalika al-yusra wa takunu ar-rajulu yurjilu al-yusra tahta saqil yumna kuma ita kafar hagun za ta kasance karkashin aurinka na dama wannan shine kalar zama na biyu kenan a fahimta sai as-sifatu thalisa siffar zama na tawaruki na uku an tafurice rijilai jami'an ka shimfiɗa ƙafafuwanka guda biyun duka da daman da hagun duka a shimfiɗe takurju rijilai ni alisinai ni mina da ita da ta hagun ɗin da ta dama duka fidda su ta ɓangaren dama watar ja'ahuma watar da ja'ahuma sannan ka shimfiɗa su lakin ta ji alin rijilil yusra bai na saƙil yumna wa fakiriha sai dai za ka sanya ƙafarka ƙafarka ta hagu a ƙarƙashin ƙwaurinka na dama da cinyarka ta dama an fahimta shi ma dab da wancan ɗin yake nan dab da tsakaninsu da wani ɗin ba bambanci bambanci shi ne ita ta farko ƙwaurin ne zai danne ƙafar hagu ƙwaurin ƙafar dama to ita a wannan na biyun hatta cinyar kama ta bangaren daman to za ta sauka kan kafar hagurin shi ne bambancin su da na biyu da wannan an fahimta ko ka ɗau na farko ko na biyun ko wannan ko an kana da cikakkiyar lafiya ba a hana ka cin jannama ba a gani a akwai wanda kyana cin jannama ya ba za su yi wannan zama ba yau ka kwatanta wannan gobe ka kwatanta wannan jibo ka kwatanta wannan za ka iya yi amma alal akalla a san me bambance bambancen nasu a fahimta ta wannan shi ne wallahu alam warawal bukari ko rawal bukari an abi humaidin radiyallahu anhu imam bukari ya fitar da hadisi daga sahabi abi humaid radiyallahu an Allah ta'ala ya kare da shi wa iza jalasa fi rak'ati al-akhirah idan manzon Allah zai zauna domin tahiyan karshe a sallah qaddama rijlu qaddama rijlahu al-yusra iya tura kafasa ta hagu ne kaddama ya gabatar da ita gaba wa nasabal ukra ta hagu kuma zai ta dama kuma zai toge ta wa qa'ada ala maq'adatihi kuma sai ya zauna akan mazaunansa abi humaid haka yace haka manzo haka ga manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rawa muslim an abdullah ibn zubair imamu muslim ya fito da hadisi hadisin sahabi abdullah ibn zubair Allah ta'ala ya kare da shi wannan sahabin jikan sai na abubakar ne ɗan gidan na na asama binta abubakar ne addar na na aisha radiyallahu an ai za ku jana cewa na Aisha ummi Abdullahi ko an ummi Abdullahi Aisha ta zaujin Nabi sallallahu a karatun Maulidi kenan yawa daga nana Aisha uwar Abdullahi nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nana Aisha bata baiwa ba to ana mata alkunya ne da dan yar uwarta dan yar uwarta dan addatta ne shine ummi Abdullahi shi wannan Abdullahi din kuma shi wannan abdullahi shi aka fara haifa bayan hijira a garin madina da aka yi hijira a garin aka dawo madina to a cikin ƴaƴan matan sahabbai wannan aka fara haifa a lokacin ana cewa wai yahudawa sun yi wa sahabban manzon Allah magani ba za su haihu a madina ba to kaji wai manzon Allah za a yi wa magani wai sahabbai ba za su haihu ba a garin madina yahudawa sun yi magani da mushrikai kaza kaza kaza kaza ana wannan surutun kuma sai aka haifi abdullahi bin zubair an gane ku zabairu bin al-awwam shine baban shi iya cikin asharatul bashirul bil janna an gane kuma shine komandan da manzon Allah ya dora shi a dutsen Roma a yakin Uhud yace Abdullahi bin Jubair kalma komandan mutane 50 din nan da uku ko da biyu kasa sako daga wannan dutsen duk yanda yake ya kasance kansu to shi manzon Allah ya nada a wannan komandanci iya zuwa gidan manzon Allah har ya bace a dakin ummansa da na Aisha ya zauna ya ji hadisai da yawa a ɗakinta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sauran makamantansu to wanda shi ne abdullahi bin zubair ƙali ke cewa kana rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance iza ƙa'ada fi salati idan zai zauna a sallah ja'ala kadmahu al-yusra baina fakidhi he sanya kafarsa ta hagu ƙarƙashin cinyarsa ta dama kenan wasaqihi da ƙwabrinsa wa farasha kadim hiliyumna sai shimfiɗa ƙafarsa ta daman a kansu wa wada a yi dahu liyusra ala rukubatai aliyusra rukubatai liyusra kuma sai sanya hannunsa na hagu a kan gwiwarsa ta hagu ya tura ci gaba ya kama kamar gwiwar wa wada a yi dahu liyumna ala fakir hiliyumna kuma sai ya ɗora hannunsa na dama a kan cinyarsa har ya tura shi zuwa kamar gwiwarsa ta dama wa ashara bi usba'ihi kuma sai manzo Allah yake nuni da a yan yatsunsa dan yatsunsa as-sabaha kenan sai na nuni lokacin da yake yin tahiyya haka Abdullah ibn Jubair yace haka ga manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi salatu sifati litawruk wannan shine sufofi uku da zama na tawruki da ake yin sa a ƙarshe dabda yin sallam fa in qila wa hal ya'ti biha fi halin wahid idan wani ya tambaye ka cin a sallah ɗaya zai iya yin su dukan yayi wannan yayi wannan yayi wannan duk a sallah ɗaya na qulu la sai ya ce masa a'a ba zai yi ba lakin ya ati bi hadhihi marra wa bi hadhihi marra yau idan kai wannan ko wannan satin kai wannan ko wannan watan kai wannan wani watan sai kai wani ya zamto dai sunnar dai kana raya ta in kai wannan can wani lokacin sai ka tana sai kai wannan kuma wannan shine maganin maganin bid'a ko maganin hatta a sunnar ma a zama yan bid'a da gangan rashin karatu iya ja wannan a koma gargajiya gargajiya duka rahin ɗabbaka aikin da karatun da aka iya ja wannan musiba an karanta abu mai nau'i ɗaya biyu uku duk suna ta tabbatar da shi amma sai a makalewa guda ɗaya ya zama to idan wani aka san wani ɗayan da aka saba kuma ya zama abin magana an fahimta ya gajana ta surutu kuma wanda kuma dalilin da ya sa aka yi wancan ɗin ba da kuka saba shi ne zai sa a yi wannan ɗin ba duka hadisi ne tabbatar manzan Allah ya yi ko ya tabbatar a yi saboda ka a dinga sabuntawa din yana da kyau har ka sallama ga tanan ta zo da tanwi'i sallama ta kai kala uku ga tasbihan sallah sun zo da tanwi'i an fahimta ga wad'ul yumna alal yusra ko kai qabdu ko kai wad'u al wad'u shine ka dora nan hannunka na dama akan ta bayan hannunka na hagu qabdu kuma ka kama nan ka riki an fahimta duk kuma akan kirji ake dora su an fahimta saboda duk wanda kai kai ba abin zargi bane ba an gane da kyau ku amma shi ɗora hannun yumna alil yusra ɗin wannan babu zaɓi an gane ku a ce in gagara ma ka saki hannun ko ka riƙi a iri ba wannan ƙaunar wahidan za ka yi wata yumna alil yusra ne siffarsa ko ka kama ƙabado haka ko ka yi wata haka an fahimta duk wannan suna ta zo da wannan tanu'in ko wannan ko wannan ko wannan ko wannan ka ga zama ma har kala uku aka samu zaman tahiyya ta ƙarshe manzala kala uku yayi domin ka yi wannan ka yi wannan ko ba za ka yi wannan ba ka yi wannan to don me za mu makalkale a buɗe ne ne har ana ce ga 'yan salama biyu ga 'yan salama ɗaya akan me in ba shi ɗanci ba Allah ku da gwara kan mutane akan shirmin banza shirmin gudu abin da ya ka dogara kake sallama biyun shi mai sallama ɗan ya dogara yake yi abin da na dogara mai sallama ɗaya nake haka mai sallama biyun da shi ya dogara yake yi an fahimta idan har na mai da identity na ni kawai ɗan sallama ɗaya ne duk inda nake ɗan sallama ɗaya ne to zan tahi daga sunna na koma ƙabilanci kuma idan identity na ni ɗan sallama biyu ne duk inda nake ina ta alfahari da wannan ba zan taɓa cewa sallama ɗaya ta inganta a yi ba to shi ma zai zama identity na wannan kuma don Allah nake yi wannan shine haɗari ta asubancin ƙungiyanci ya zama to duk abin da kungiyar ka tazo in dai wani yayi aka san nasu ya zama abin zargi ya zama abin cece kuce to wannan za a fada ramin bala'i da ba za a fita ba addini baya bukatar wannan in ina abuna da na fahimta ina da dalili to in wancan iya nasu dalili bai zama abin zargi ba madogaran mu daya fatan mu Allah ya karba mana an fahimta dama sabani bayan da za a ce mu tafi layi ɗaya ba zai yi ba ni abu na fahimci na kai ga fahimci na duk zo mu haɗu mu tafi mana in dai abu ba kaulan wahidan ya zo ba dole a yi wannan to wannan gine ba saɓani a kansa amma in dai an ce a yi wannan ko a yi wannan ko a yi wannan an ba da dama ne a yi ba don an ba da dama ba za a sunanta wannan ba wannan saɓani irin wannan ɗin tun lokacin sahabai an samu wannan misali na farko akwai wa'ansa sahabai guda biyu da manzan Allah ya tura su wata wani aika da ya musu suna cikin tafiya he lokacin sallah a lokacin inda sai kuma babu ruwan alwala sai suka yi ittifaqi su yi taimama yi sallah sai suka yi taimama suna taimama suna sallah suna sallama sai ga ruwa kuma sun samu ruwa kusa da su sai ɗayan ya ce mu sake alwala mu yi sallah mu sake sallah sai ɗayan ya ce a ba za mu sake ba ɗayan ya ce ni sai na sake ɗayan ya ce to ban cira ka ka sake amma ni ba zan sake ba an fahimta ɗayan ya koma gefe ya zauna shi kuma ɗayan ya je samu ruwa ya sake alwala ya sake sallah ba wanda ya hararo wani ba wanda ya zagi wani wanda ba sabani suka samu ba sabani suka samu suka taho tare marwalarsu da komai nasu ko afis ba wanda nuna wani domin su dan Allah suke yi suka ji har gaban manzon Allah suka bashi labari suka ce manzon Allah ga wani abu da ya samu muna tafiya ba lokacin sallah yayi ba ruwa kusa da mu sai muka yi taima duka muka yi sallah muna sallama kuma sai ga ruwa wani ya ce sai ya sake ni kuma na ce ba zan sake ba haka muka yi ya sake sallah ni ban sake ba manzon Allah ya hukunci sai mazan Allah ke cewa wane ne cikinku bai sake sallar ba wanda ya da taimamar ya batta bai sake wata ba sai ci ni ne mazan Allah sai ce a sabta suna ka dace da suna ya ce ina wanda ya sake sallar ya ce mazan Allah ni na sake ya ce lakal ajaru maratai kai kuma kana da lada guda biyu ladan kayi ɗaya da taimama ladan kayi ɗaya da alwala duk mazan Allah tabbatar musu amma shi wanda bai sake ba ya fi dacewa shi wancan wanda ya dace abinda wanda ya sake abinda ya sa aka ce mai iya da lada biyu ijtihadi yayi bai sani ba ne bai sani ba bai san in kai sallah da taimama ba in ko ka samu ruwan ba za ka sake ta ba a lokacin wani ilimin bai zo masa ba ke ijtihadi da kokarin sai sake ko manzo Allah ya ce man ijtihada fa asaba falahu ajran duk wanda ijtihadi ya dace za a bashi lada guda biyu wanda kuma ijtihadi fa aka ba a yi kuskure fa lahu ajrun wahid za a bashi lada guda daya to wannan fa shine addinin ba haka ake yi amma abu sunna ta tabbar sunna amma a dinga samun karo da juna ana ta jifan juna da bakan maganu wannan gaskiya bai dace ba ya kamata a tubar wa Allah a daina maliki cewa a wannan shine sufofi guda uku wanda suka tabbata manzon Allah yana yi a irin wannan zama na tauruki ga kuma hadisin abdullahi bin jubair da malai kawo fa in ƙila wa hali ya'ati fi halin wahid zai yi ka zo da su a lokaci ɗaya ba za ka zo da su ba lakin ya'ati bi haza marra wa bi haza marra idza waradat sunna ala wujuhin mutanawwi'a fa amal biha kulliha abinda malam usaimi usaimi ne fara kenan yace idan sunna ta zo da abu ɗaya amma iya da fuskoki da yawa to shikenan fa amal biha kulli ya ku aiki da shi duka wane yi wannan wane yi wannan ko wata ranka wannan wata ranka wancan babu zargi babu harbin juna da bakar magana kamar yadda waɗansu suke yi Allah ya sa mu gane alhay'a alqawliya litashahhud alakhir can mun ji hay'a fi'liya inda za ka kasance da kafafuwanka da zamanka da sauransu da hannunka akan cinyarka da inda za ka yi wannan kuma me za ka faɗa ne shine hay'a alqawliya me za ka faɗa da bakinka na ɗaya ya ƙara a tashahudul awwal waccan tahiyar ta farko da aka ce ka karanta a tahiyan farko to za ka ɗauko ta ka sake karanta ta a tahiyar ta biyu an fahimta bayan ka kammala karanta tahiyanka ta farko a tahiya ta biyu za ka ɗora yazidu sai ka yi ƙari allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan shine number 1 salati a cikin salatin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba salatin da yafi wannan shine salatul ibrahim duk wani salati bayan wannan yake ne shine sayyidus salat shugaban dukkan wani salati tunda manzon Allah sahabbai sama da tara sun ce manzon Allah mun san yanda zamu ma sallama amma ba su san yanda zamu ma salati ba sai manzon Allah ya bude bakin sa ya koya musu wannan salatin an fahimta amma yanzu akwai wanda yake ganin wannan salatin akwai wanda yake daraja har ma ba zai yi wannan din ba wancan din zai yi ko a gaban jama'a ko a sirri ko a ina ne shi wannan din kamar gaba yake da shi haka bai kamata ba wannan shine dukkan shugaban salatai gaba daya babu salatin da zaka yi wa manzon Allah wanda yafi wannan har ma malamai suke ta duk wata falala da take karkashin salatin manzon Allah karkashin wannan take da kai wani salatin 100 kwara kai wannan guda goma an fahimta ka karanta wannan guda goma ya fi kai wani salatin dubu ma an gane da ke ko shine Allah ke daɗin tsira bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Ali Muhammad na karanta muku Ali Muhammad suwaye kun san akwai al akwai ahal ahal bilha al-kabira shine iyalan gidansa matansa ƴaƴansa sune ahalinsa kenan amma al din fa suwa ake nufi qarabarsa ta wajen mahaifinsa kamar shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan Abbas bin Abdul Muttalib da gidan Ja'far da gidan Aqil wannan gidaje guda hudu sune gidan Ali Muhammad din an fahimta sune wanda ba sa cin sadaka ba sa cin zakka ba sa ci sune sharifan gaskiya ba yan wururu ba Allah ba sharifan ciwa-ciwa ba sune sharifi asali wanda ba sa cin sadaka ba sa cin zakka su ne tsatso su ne jinin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane dake ko to su ne ali muhammad kama sallaita ala ibrahim Allah kamar yadda kai tsira bisa annabi ibrahim alaihi salam da ali ibrahim alaihi salam innaka hamidun majid Allah kai ne abin godiya kuma kai ne abin yabo wa barik ala muhammad Allah kai albarkokin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ali muhammad da ali muhammad kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarkoki kan annabi ibrahima da kuma ali ibrahima innaka hamid Allah kai ne abin godiya majid kuma abin yabo bayan ka yi tahiyya za ka dora da wannan a tahiyya ta biyu wa rawal bukhari an ka'ab bin ujra radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari hadisin ka'ab bin ujra yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamahum kayfa yusalluna alaihi bizalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahum manzala ya koya wa sahabbai kaifa yusalluna alaihi bizalika lokacin da suka tambaye shi yaya za mu salati sai koya musu wannan kaifa yusallun alaihi ma'ana kaifa yusalluna alayka manzala ya zami ma salati sai manzala ya ce ku ce wannan injiwa ka'ab bin ujra sahabi ne wa rawahu ahmad shi ma imam ahmad ya fito da wannan hadisi bayan imam al-bukhari aw yaqulu ko kuma ka ce اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شما هما صلاة الإبراهيمية إذا يا شباب بند نبركو نان أزواجه وذريته سنشو باب آله أنا باب آل محمد هي أزواجه وكما ذريته أم فهمتها روى البخاري ومسلم عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه امام البخاري da muslim sun fito wannan daga cikin hadisan abi humayd abi humayd as-sa'idi Allah ta'ala ya kare da shi Allahumma asluha ya Allah Allahumma badale na ya Allah an fahimta ba za ka ce ya Allahu Allahumma ba zai yi ba duk inda ga ya Allahu to ba Allahumma abu in ga Allahumma kuma ta dauki ya Allahu ne shine asluha ya Allah fa huzifat ya'un nida sai aka goge ya'un nida wacce ce ya'un nida na'am ya din nace me ya'un nida din me ma'anar ta ya'un nida sai aka shafe ya'un nida aka ramu kalau eh ya'un me ta kira ya'un ya ya ta kira kwarai da gaske ta ya'un nida kake ya Allah ya ka kira Allah ke shi ne ya'un nida ke ne ya ta kira to shi aka shafe wani ya'un din aka shafe ta wa uwida anha almim sai aka canja ta da mim an dauke ya'un sai aka maye gurbin ta da mim da mim an fahimta wa budi'a bismillah sai aka fara da sunan Allah tayammunan wa barakan bihi wa tabarukan bihi can me aka cire eh ya'un nida ko da me aka mai gurbinta mim ko me yasa ba a dawo da mimun din farko ba gunda aka shafi ya'un sai malike ce a'a an fara da sunan Allah ne domin neman albarka domin neman dace in yaso mim din da aka dauke ya'un aka kawo ta sai aka yi ta gaba kun bamci maganar an ɗauke ya'un ya'un nida sai aka mai gurbinta da mim ita kuma mim ba ajiye ta a mahallin ya'un da sai aka yi da ƙarshe domin kada a fara da ba fara da Allah ba shi ne an fara da sunan Allah tayammunan domin neman dace wa baraka wa tabarukan bihi domin neman neman albarka an bayyana maganar wa ma'ana as-salati ala muhammad yani athana alaihi fil mala'il a'la idan ka ce Allah ka yi daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar kana cewa Allah ka yabi annabi Muhammad ka yabe shi a cikin dandazon halittar ka mafiya daraja su ne almala'il a'ala ke a can manya-manyan mala'iku da annabawa to Allah kana roƙawa manzon Allah Allah ya yabe shi a can a wanda sai wanda ya isa ne zai ji an fahimta to Allah ka yabi manzon Allah a mala'il a'ala a can gun halittunka mafi daraja ai asini alaihi Allah ka yabe shi fil mala'ikatin ladina inda Allah a wannan gun da mala'ikun ka suke Allah ka yabi manzon Allah gun sallallahu alaihi wasallam wasana'u alaihi yatadamman arzida an kuma shi sana'a din ya kunshi kuma kamar ka ce Allah ka dade yarda da annabi Muhammad Allah ka yarda da shi ka dade yarda da shi alaihi salatu wassalam wa rafa'a dhikrahu kamar kuma kana ce Allah ka daga ambatonsa Allah ka daga zik ambatonsa wa rafa'na laka zikrak Allah ce mun daga ambatonka kamar kana roƙon Allah ya ƙara daga ambaton manzon Allah bainal khaliqi a tsakanin halittu gaba daya fa da qul Allahumma salli ala Muhammad shine kace Allahumma salli ala Muhammad a fadin ka Allahumma salli ala Muhammad akalla ka fada abubuwa wajen guda uku na farko sana'a yaban manzan Allah kana roƙon Allah ya ƙara yaban manzan Allah a wanda mala'iku suke can al'arshin Allah kenan sannan kana yaban manzan Allah kana gamawa da Allah ka ƙara yarda da shi sannan kuma kana cewa Allah ka ɗaga ambaton manzan Allah a dukkan halittu gaba ɗaya faɗin ka Allah masalli ala Muhammad duka jumla ce wannan ka faɗi su abu ɗaya Allah ta'ala ya samu da shi wa ala ali Muhammad wannan kuma sai Allah ya kai mako mai zuwa abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ya ban buladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ta'ala ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata a wannan ɗazu na ce darasin mana nawa hamsin da tara ko eh haka ne wannan na hamsin da tara ne wadda da gaske Allah ta'ala ka jigan mu ka jigan mahaifinmu ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da alkhairi a duk inda muke Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka tabbatar mu a hanyar daidai Allah ta'ala karbi ibadun mu Allah karbi ibadun mu ya Allah waɗanda suka mutu a cikin mu Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ka karbi rayuwar mu da imani Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid muna ƙara addu'a ga mai girma hakimi Allah ya ƙara masa lafiya jinyar da yake fama da ita Allah ya sa kafara ce Allah ya ƙara masa lafiya da shi da dukkan majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ka taimake mu ka agaza mana na'am eh e ka'idar liman duk abin da yake zaka yi a ka'ida an sama liman domin kai koyi da shi idan ka bi liman wanda ya ce assalamu alaikum ya sallama ɗaya kama ita za ka yi karka saba masa idan kuma sallama biyu ita biyu za ka yi karka saba masa tunda kowace ba da ra'ayi ake yin da ba kowace da dalili yawa inda tsantsar bin liman ɗin ba ka saba masa abin da yi za ka yi shi ne daidai wannan shi dai kuma ba za ka ce zan bi liman iya sadalu bari na yi kabalu a dama na faɗa wannan babu banci an liman baya yi wannan kuma fahimta su ba amma ba wani abu zai yi na dogaro ga dalili ba ba dalilin da zai dogara wajen kinyin wata ulimu na alayhi sura ba wa dalili a wannan yawa hidin mai addu'a Allah ya ganar da shi kawai ya wannan shi ne na ban ji ba na'am eh to sai a hankali inda ai kai kokari ma ai a wannan zamanin ba ba kai abu ko garke biyu ai kai kokari wallahi yanzu akwai wanda ɗaya ma bai rike ba ko ya je dai an wuce yawwa in dai ka rike biyun alhamdulillah ka rubuta wanda ba gane ba idan mun da suka yi tambaya a kansa insha Allah na'am mala abdullahi mai tambaya a to shikenan wa alaikum salam to kafin liman ya zo sallar juma'a haka yawan na isi liman ya fara kudu ba kasa doka amma kafin liman ya fara kudu ba za ka iya tambaya za ka iya magana da daji amma matakar liman ya fara kudu ba shi ne aka naka magana wannan shi ne insha Allah na'am ga wani sun ya riga ka yana zo wa alaikum salam eh akwai za a samu har yanzu akwai tsotson manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu a Saudiya akwai mutanen da asalin su na manzan Allah ne wannan abin bai yake ba har yanzu akwai su duk wanda je Saudiya musamman ya je a hay'a ta hay'a ilmiya ta su can ministry mai kula da harkar addini to akwai nunin da za a yi ma nan gidan can gidan duk tsotson manzan Allah ne suna na har yanzu suna na har yanzu kwarai da gaske wannan tsotson bai yake ba amma dai ba irin bakake ba ne ya Allah kar wani riko cirbi da shirami da waye da gore ci hijika manzana ne ƙarya yake suna can larabawa ne usul a tsatson manzan Allah ba baki a yi ne gaskiyar magana wani yawa wabarik wabarik dai wabarak ba wabarik wannan wanda makaranta ne ne da shi Allahumma salli ala Muhammad ai ya kai kala bakwai ma ai wannan bin ya kawo a takaice amma ya kai kala bakwai amma ba wanda ya fara da Allahumma barik din sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barak ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim din duk akwai bambance bambance amma ba wanda ya fara da Allahumma barik kiyan fara cewa Allahumma salli din sannan barik ta zo daga baya kuma amma suna nan sun kai wajen guda bakwai kwarai da gaske Allah wa'ala a kan me? Allah musalli wasallim Allah musalli wasallim ala nabi na Muhammad eh sun ce ya inganta amma bai kai wannan daraja ba in ka duba akwai jilawal afham littafin ibn al-qayyim da ya kan salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta akwai su a littafin wanda ma ba su inganta ba da ya ishara a kansu Allahumma salli ala Muhammad salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sun ce ya halatta ya halatta ayi amma bai kai wannan daraja ba yawa wannan shine insha Allah a ba za a yi ta bayan tahiyya ba duk salatin da shari'a ta ce ayi to wannan ne in dai shari'a ta ce ayi salatin manzon Allah a hutu wannan za a yi wancan kuma na farala ne za ka yi kayan ka bayan kayan na filfilinka da sauransu amma in dai shari'a ta ce ku yi salatin manzan Allah a nan to irin wannan za a yi abinda ittifaƙan malamai suka ce kenan wallahu alam to na ƙarshe mana sai an gama duka sai an gama salatin kaf sannan sai a abin da zai biyo baya bayan wannan ma akwai abin da zai biyo bayan salatin ai akwai abin da zai biyo bayan salatin sai mun zo karatu gaban insha Allah to malai to alhamdulillah Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sa mu dace to alhamdulillah Allah ya ba Allah ya bashi zaman lafiya kuma da dukkan Allah ya ba mu zaman lafiya da iyalanmu da makotanmu da rayuwarmu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh